bismillah wa salatu wasalam ala rasulillah masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da kuma shawarwari wannan shine shirin mu kashi na 48 a yau 8 ga watan rabi sani hijira 1447 wanda ya daidai da 30 ga watan tara shekara ta 2025 kamar kullum muna tare da babban malamin mu associate professor abdullahi usman umar gadon kaya muna yi wa malam barka da zuwa
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu
ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko bayan sallama take cewa wai ina ya kamata a ajiye gado a cikin ɗaki ma'ana fuskar gadon ina zai kalla sannan kuma shi ma toilet ma'ana ban ɗaki ina ya kamata ya dinga kallo
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd dangane da yanayin da za a shimfida gado a ɗaki tuntunin an yi wa malamai fatawa kuma sun bayar da amsa babu laifi idan mutum ya sanya gadonsa a kowane ɓangare ko gadonsa ya kalli gabar kafarsa ta kalli yamma ko kan gadon ya kalli yamma kafarsa ta kalli gabar ko kansa ya kalli kudu kafar ta kalli arewa ko kansa ya kalli arewa kafar ta kalli kudu duk yadda mutum ya yi a musulunci bai saba ba ba laifi ba ne halal ne kamar yadda da yawa daga cikin mutane suna yawan suna yawan yin fatawa ko suna yawan yin tambaya akan menene hukuncin haka din a shari'a da ba laifi a banɗaki malamai sun yi fatawa akan abin da ya shafi banɗaki dangane da ina ina ya kamata ya fuskanta idan mutum zai yi tsuguno a fili inda ba ba gini ba ne ba to ba a kallon gabar a bawa yamma baya kuma ba a baya bawa gabar baya a kalli yamma ba a yi sai dai kudu ko arewa idan a fili ne inda ba ainihin wato gini ba kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce to amma idan gini ne malamai suka ce idan har an riga an gini to wannan ko ina ma aka fuskantar da toilet wannan babu laifi idan akwai gini to amma dai abin da ya fi don gudun fita daga sabani za a iya juya toilet din ya kalli kudu ko arewa ko arewa ko kudu wallahu alam na'am Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba take yake cewa matar shoyi ta matsa tana so ya ba ta izini ta shiga siyasa shi kuma ya ce mata gaskiya ba daidai ba ne a matsayinta na musulma ta shiga siyasa musamman a wannan ƙasa tamu ta najeriya shi ne yake so malam don allah ya bashi shawara da kuma ƙarin bayani to um, hakikanin gaskiya dai a irin wannan siyasa ta wannan zamani uh, uh, mace musulma matar aure a bata ta shiga cikin wannan kwaramniyar mijinki ya fi ki gaskiya gaskiya ki haƙuri ki zaman aure shi ya fi miki alkhairi kuma ya fi ki dalili ya fi hujja saboda dole za ki je ki tarar da abubuwa na sabon Allah ne a ciki za mu yi ta irga abubuwan da za ta saba ubangiji ta saba aurenta ba zai irgu ba don haka ka riƙe ta ta zauna a gida ƙur'ani ce wa ƙarna fi buyuti kunna wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyyatil ula ku tabbata a cikin gidajenku ku daina fita kuna tabarruji kamar yadda wato matan jahiliya na farko suke fita kuma irin siyasar wannan zamani ba sai na dogon sharhi ba kowa ya san yadda take ai a ce matar aure ta fita ta je ta tafafata a wannan ai za a samu matsaloli waɗanda suke ciki dai suke ta yi Allah da da kare su Allah ya daɗa taimakon su Allah kuma ya ba su ikon kiyayewa amma dai matar da take zaman gidan aurenta a cewa a bata dama ta fita kamfen ta fita yakin siyasa ta fita mitin da maza da yan kwaya da kwaye dole dole kuma sai ta yi mu'amala da su wannan bai kamata ba kuma mijinki ya fi ki gaskiya akai wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya na gaba shi ma shawara yake nema ya ce akwai wata baiwa Allah da yake neman aurenta shekarar su kusan biyar ya ce amma tana yawan jinya saboda ya ce sikila ce kuma tana da ulsa ya ce tun da suka fara soyayya da ita ba ta wuce sati ba ta yi rashin lafiya ba ya ce shi kuma ba wani karfin kirki gare shi ba har da zai iya ɗaukar nauyin maganinta kullum to shi ne da yake neman shawara
to ai ka ma yi kokari neman aure shekara hudu zuwa biyar ai ka sha hidima ko ba ta ƙasa ai shekara ɗaya ake ko to kaga wannan wannan ai ka tsananta wa kanka kullum muna gaya mutane dogon neman auren nan matsalolinsa sun fi alkhairansa yawa galiban to abu na biyu kana da ra'ayi guda biyu idan kaga za ka iya aurenta a haka tana da larurar ta kai ta mata hidima kai ta ba ta magani kai ta taimaka mata wannan jihadi ne kai kuma allah zai baka ladan daukan nauyin jinyarta da ba ta magani wannan duk ba laifi ba ne ka yi kokari kuma allah zai baka lada fatawa ta biyu ita ce idan ka ga baka da iko kuma kai mai karamin karfi ne to bana baka shawara ka je ka auri mace mai laulayi saboda kullum kuna yawo asibiti iyayenta su zarge ka baka iya daukan nauyinta ita ma ta ga kaman baka kulawa da ita sannan kuma za ta fi karfinka za ta gagare ka ta haka duk wanda yake mai karamin karfi ne bai da hali to sai tsallaka ya je nemi matar da take ya daidai ruwa ya daidai tsaki kada ka je ka dora kanka abin da ba za ka iya ba amma don halacci ka aure ta a musulunci halal ne ka aure ta tunda ba cuta ce take da shi da zai haramta a yi mata aure ba amma iya ɗaukan nauyi in kaga za ka iya za ka yi jihadi ka auri mace mai larura ka iya aurenta ka je ka yi ta jihadi Allah ba ka lada idan ku kaga ba za ka iya ba to ka haƙura ka bar ta kai mata fatan alheri wallahu alam
Allah saka da alkhairi wannan take cewa ita ma shawara take nema akan yadda za ta zauna da iyayenta lafiya ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen ganin ta kyautata musu musamman mahaifiyarta ta ce mutum na kirki ce ga addini amma matsalar tana da faɗa kuma idan an ba ta shawara akan wani abu da take ganin ya kamata a gyara zai yi wahala ta ɗauka to ta kasa ganewa hakan yana da alaƙa da shekarunta ne ko manyantan shine take neman dai malami ba ta shawara to akwai akwai abubuwa waɗanda suke ɗabi'ar mutum ne ba za ka iya canja shi ba kuma kowa ya kamata ya karanci iyayensa babanka mai faɗa ne babanka mai fushi ne babanka mai haƙuri ne babanka mai riƙo ne mahaifiyarka ma mai faɗa ne mai fushi ne mai riƙo ne mai zuciya ne mai yawan ƙorafi ne duka ya kamata mutum ya gane iyayensa ya ɗabi'unsu suke yanzu wannan tana so ta bi iyayenta biyayya ladabi da biyayya to amma kuma uwar tana da yawan fada uwar tana da yawan korafi idan za a yi mata nasiha a gyara ta wannan abu ne mai kyau a yi mata nasiha a nuna mata abin da take ba daidai ba ne aibu ne kuskure ne idan kuma ba za a iya ba to sai dai ki ci gaba da haƙuri da ita a haka ki ci gaba da yi mata biyayya a haka da daɗi ba daɗi Allah raba ku lafiya a dan ta yi faɗa karki damu da faɗanta ko ta yi zagi karki damu da zaginta ke dai ki ƙoƙari ki kina kyautata mata iya abin da shari'a ta ce a kyautata ke ma ki kokari ki ki kyautata sai kuma mugun halinta ko kuma fushinta ko yawan bacin ranta kuma sai ba za ki iya canja ta ba sai ki mata hakuri wataƙila shekaru ne wataƙila yanayi ne na rayuwa ya sa ta canja take wannan abun sai a mata addu'a Allah ya yi mata amma dai a ci gaba da hakuri da ita a ci gaba da ladabi da biyayya da yi mata da'a tunda uwa ce ko uba ne bayan da za a yi da su wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan shi ma shawara yake nema yake cewa shi da matarsa ne ita ta ce wai dole sau ɗaya za a dinga yin alaƙa aure shi kuma ya fi son dai at least ko bayan kwana uku ne ko hudu to shi ne da suka samu saɓani suke neman shawara mace ba ta da wani haƙƙi ba ta da wani iko ba ta da wani mulki da sarautar da za ta ƙayyade wa mai gidanta lokacin da zai sunna da ita balma annabi ya ce duk matar da miji ya kiraye ta yana buƙatar ta ya kiraye ta ta ƙi ta je masa to za ta kwana Allah yana fushi da ita da tsinuwar mala'iku a kanta don haka wannan matar taka ta zo maka da abin da yake ya saba shari'a ya saba doka kuma ki ji tsoron Allah kar ki je ki jefa mijinki cikin zina ki ji tsoron Allah kar ki je ki jefa mijinki cikin fitina ki ji tsoron Allah ki daina karya dokar aure kuma duk wanda mijin da matarsa ma za ta gaya masa wannan ta ma rena shi ne akwai reni a tsakaninsu ta rena shi kwarai da gaske ba ki da wani haƙƙi akan wannan kamar yadda shi ma in kin buƙace shi lalle ya biya miki buƙatar ki ta shari'a shi ma kuma idan ya buƙace ki ki biya masa buƙatar sa walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'rufi walil rijali alaihinna daraja duk abin da wasu mata suke yi na kuntata wa mazajen su akan a wato wato guje musu a shimfiɗa da kuma ƙaurace musu wannan maguzanci ne ba kuma addini ba ne shakiyanci ne da, da, da rayuwa ta boko na, na, na rashin kyautawa ni kuma ina baka shawara daga ƙarshe idan ta ji wannan wa'azi ta gyara to alhamdulillah ka ci gaba da zama da ita ita ɗaya idan bata gyara ba ka zo akwai 'yan mata da zawarawa a sayyibatin wa abukara a wajenmu ka zo mu sama maka wata gangariya da za ka je ka aura in ta ga dama ma ta rinka baka hutun wata wata ka tare a can duka halal ne injiniya idan ya bugo waya in dai bata gyara ba yawwa in bata ka tuna mun kuma za mu yi addu'a a ƙarshen karatun nan ko dai a bata tukuna a bata tukunna za yawwa ta to zuwa, to shikenan insha in dai bata gyara ba ya zo a duba muna da su da yawa mutanen kirki bayan Allah ko yau ma a cikin tambayoyin nan in ba sa'a ba sai kun ji wata tana buƙatar mijin da za ta aura Allah. Ƙwarai kuwa.
yanzu muna da mata na kirki na arziki waɗanda suna neman mazan kirki ke ko kin samu kina kafa doka baki da hujja Allah shirye ta Allah ya saka da alkhairi na'am wannan yake cewa akwai yarinyar da suke tare da ita ya ce sun yi alkawarin aure har iyaye ma sun shiga. To, amma wai sai ta faɗa masa ta taɓa zubar da ciki, kuma aƙalla maza huɗu sun yi Hmm?
lalata da ita Eh?
daban-daban eh. To, shi ne yake neman shawarar malam.
a duk da haka Eh,
gaskiya ne.
yana son ta yana gaskiya da yana alama.
kaunarta to mm, gaskiya ne to ai ka san menene ake ce wai mata suka ce wai shan koko daukar rai Eh, eh so gaman jini.
eh, so gaman jini ne a shawara shine ni ina ganin bari mu kalli fatawar ta wani bangare akwai alamar yarinyar nan tana tsoron Allah kuma akwai alamar yarinyar nan ba za ta ci amanarsa ba ne ta gaya masa ta gaya masa ta gaya masa gaskiya ko ba ka bane ba kuma watakila soyayya ce ta yi zurfi bari ta gaya masa Mm, to kaga idan ta tuba to ai sai je aure ta sure.
idan ya tabbatar ta tuba ko maza nawa suke alaka da ita in dai ka tabbatar ta tuba kuma baka kyama idan ka san akwai masu kyama wani yana ga kai ba zai iya ba to kai tunda baka kyama kana son kayar ka har ka nemo a baka shawara to in halacci ne a shari'a ka aure ta ya halatta tunda ta tuba tunda ai da bata tuba da ba za ta gaya maka ba a tsammani na fa Mm, yauwa tunda ta tuba babu damuwa ka je ka auri matarka Allah ya baku zaman lafiya amma fa ka ci gaba da sa ido a kanta kwab kwab da inda za ka ta je ku tafi tare inda shawara ce nake bayarwa Allah ya daidaita ku Allah ya kuma sanya albarka na'am Kuma ba sharaɗi ba ne ai mace in ta aikata ko namiji ya aikata wani abu da lallai sai ya faɗa.
a bai kamata ba ma ya faɗa Yawwa.
eh ba daidai bane ba kuskure ne irin wannan yanzu kaga wannan ai wata ila ta haramta wa kanta dan saurayin da ta samu gaskiya tunda shi ma gashi banda ka bashi shawara eh kwarai kuwa tunanin a wannan fa zai aure ta daga jin alamar tambayan su zai aure ta yana son kayan sa Allah ya- Allah Allah ya daidaita su ya amin amin Mm, amma dai ku daina faɗa mata duk inda soyayya ta kai ku daina faɗa gaskiya saboda mazan zamanin sai haƙuri na'am Allah ya saka da alkhairi Mm.
wannan yake cewa bayan ya yi aure sai ya samu matar tana da lalura amma ya yi haƙuri na zama da ita har ya nema mata magani iya yadda zai iya to amma matsalar shi ya ce ba ta da kirki ya ce kuma ga warin bakinta yana damun shi sosai kuma amma kafin a yi aure ya tambaye ta idan tana da wata lalura ta sanar da shi ta ce mai lafiyar ta kalau wannan dalilin yasa yake nazarin rabuwa da ita to amma dai yake buƙatar shawarar malam yace Allah ya saka da alkhairi to ni in a shawara ta ne a ka cika ladanka tunda dai ka tarbiyance ta ka yi ta kula da ita tana da larura tana da matsaloli kuma har kun yi aure wataƙila ma akwai yaya to ka yi ƙoƙari ya za ka yi ka gyara ta a ka ce ba ta da kirki duk mijin da ya ce matarsa ba ta da kirki to Allah ya san me take masa kawai shawara idan zai iya gyara ta in zai iya mata nasiha in za ka iya nusantar da ita ta gyara halinta ta zama ta kwarai to ka ci gaba da zama da ita amma in ka yi ka yi ta ƙi gyaruwa kar ta zo ta sa maka hawan jini da ciwon zuciya ka sallame ta kawai abu na biyu matsalar warin bakinta to watakila ko tana da ƙazanta ne watakila ba ta kula na sha yi wa mata karatu da faɗakarwa na ce ba ƙaramin aibu ba ne a ji mace tana warin baki wanda namiji kan daman dai kun san namiji ƙazami ne haka mata suke cewa namiji ai ƙazami ne amma abun kunya a ce matar aure bakinta yana wari ko ita ce lalurar ta tafi wata dabancin?
to ba kai muka sa ka tambayi likita akan warin baki warin baki ciwo ne ko ku dai ƙazanta ne ko akwai na ciwo akwai na ciwo akwai na ciwo ko ya gaya mana akwai na Eh, ciwo eh, amma dai ana samun saukin ana zuwa asibiti To, daidai gwargwado.
to sai a kai ta asibiti kar mu zalunce ta ko ba haka bane Mm, ya kai ta asibiti a ya nemi waraka ya nemi maganin da ya dace idan kuma na kazanta ne to ka dage da sayan brush da makilin ka shuka mata darbejiya a tsakar gidanta duk lokacin da abin ya yi zafi kaga sai ta ɗauki itace ta ta gogawa Allah ya daidaita ku Allah kuma ya sa rabanta ne wannan aure amma in bata gyara ba in ka sallame ta baka yi laifi ba wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi. Wannan ita ma take cewa ah, mahaifinta ne ya haɗa ta aure da wani dattijo ba ta so amma dai ta yi biyayya ta haƙura ta zauna da shi. Yanzu ta ce kusan shekara takwas, amma tana ƙoƙarin ta sa wa kanta sha'awar shi amma ba ta ji a wannan shekara takwas ɗin. Wani lokacin ma in ya neme ta gaskiya ba ta iya yarda da shi, saboda ta ce ba shi da tsafta. an da magana ita ma ta ce wai warin baki Mm-mm.
sai ta ɗauke numfashinta wata- wani lokacin shekara takwas eh sannan baya wadata ta da sutura ta ce sau ɗaya yake ba ta dubu ashirin a shekara
azaba dai sama da ƙasa eh sannan kuma abinci 16 yake ba ta dubu ɗaya da ɗari shida a ciki za ta sai ɗanyen abinci ta yi cefane da kuma ya ce ta ce tana da 'ya'ya shekara biyar To yanzu ta ce babbar damuwarta ta ce wai idan ta fita waje ta ga wani namijin ya yi kwalliya Mm-mm.
sai ta ji sha'awarsa ta subhanallah ta kama ta kama ta. To shine ta yanke shawarar da kashe auren saboda tana gudun fadawa cikin halaka amma dai take so ta ji shawarar da malam zai ba ta.
to Ita ma kaga wannan ma shi kuma ka- kaga abun ba mamaki tambayar iri ya iri juya.
ne ya juya Eh, Ita ita wannan wancan shi mata ce ita kuma wannan namiji ne.
namijin ne.
Eh, cuɗe ni in cuɗe ka kenan Mm.
to Allah ya rufa asiri ita mata ce ba da kirki Eh, sannan ga ƙazanta ta kazanta. Ba- ga shi kuma daman asali ba ta son ta To, to kaga dattijo ne.
injiniya wato ka lura da wani abu guda a karatun nan da fatoyin nan da muke ka lura duk lokacin da aka aura wa mace mutumin da ba ta son sa to bayan kiyayyar rashin ƙaunar tasa bayan wannan rashin ƙaunar tasa da suke yi to kuma wasu laifuffukan za su yi ta ƙaruwa ba za ta taɓa jin daɗin zama da shi ba Mm.
Allah sa iyaye suna faɗaka su daina wa 'ya'yansu auren dole, Allah sa iyaye suna faɗaka su daina matsanta wa 'ya'yansu suna aurar da su mazajen da ba sa so. Kuma a ɗauki yarinya ƙarama budurwa a haɗa ta da tsoho da cijo. Akwai cutarwa a ciki matuƙar ba ita ne ta zaɓa take so ba. Ƙarfinsu ba ɗaya shekarunsu ba ɗaya ba sha'awarsu ba ɗaya ba. Kuma yanzu tsoho da cijo ina zai iya kulawa ma da jikinsa sosai yadda zai iya a birge yarinya karama ba zai yi ba wataƙila kuma yana da ɗan maiƙo ne a tattare da shi ba mamakin maiƙon ake bi so wannan mata ana cutar da ita kuma ana zaluntar ta a ce ta shekara takwas idan za su yi mu'amala da shi sai ta haɗiye numfashinta sai ta kai numfashi gefe ta iya jurewa shi kuma wannan kaga shekara takwas ai ba za ta iya gyara shi ba Mm.
to anan shawara shine sai ki duba ki gani idan kin rabu da auren kin san rayuwar da zaki bayan kin rabu da auren idan kina da garanti za a samu kulawa kuma za ki samu wani mijin da ya fi shi a kyakkyawan zatonki to za ki iya neman ya sauƙe miki don gaskiya wannan zaman auren naki akwai cutarwa a cikinsa lalle lalle akwai cutarwa a cikinsa lalle lalle akwai cutarwa a cikinsa so za ki iya neman ya sauƙe miki idan kuma kin auna kin ga cewa in kin bar gidansa zaman zawarci ma zai zama miki bala'i a yanzu kina da ɗan mijin naki ma sama-sama kina fita ki sha'awar wani to yaya ga in kin kashe auren naki kuma babu miji ki shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ba miji za ki iya jurewa to sai ki auna ki duba ki gani in za ki iya haƙuri da halinsa a haka ku ta lallaɓawa idan ku ba za ki iya ba to za ki iya neman ya sauƙe miki ba ki saba Allah ba don ku kina da hujjoji da dalilai masu ƙarfi da za ki iya rabuwa da shi auren ya mutu ba tare da an saba wa Ubangiji ba tabaraka ta'ala wallahu alam ko shi ma za a ɗan yi mai nasiha ya kula da tsafta gaskiya ne maza kam ka san kullum muna kan yi musu ai da ai na sha gaya maka ban sani ba ko kana fahimta ta ko baka fahimta ta da yawa daga cikin maza suna zaluntar matansu akan kazanta gaskiya wallahi ba su da kula da jikinsu ai da a masallaci ma zaka gane wani idan ka haɗu da shi a sahu kana Allah Allah a idan da sallah wallahi saboda zalunta ka da yake gaba ɗaya jikinsa tashi yake musamman lokacin zafi to yanzu ka kwatanta wannan ya yake da iyalinsa mata fa suna bala'in haƙuri fa wani kaga bakinsa yadda yake dagaje dagaje ka gan shi bayi da kimtsi amma a haka yake zo afka matansa mata wallahi wallahi suna haƙuri sosai da mazajensu kuma da wahala su faɗa fa sai in abin ya kai ƙarshe haka suke haƙuri ai kaga wannan ai zalunci ne ba daidai bane ba Allah ya bashi ikon gyarawa ya kyautata dan makilin da brush din nan dai da itacen darbejiya da asuwaki mutum ya lazumta ya rinka yi ya mutum zai zo ya gadarwa kansa kaskanci da wulakanci a gaban iyalinsa daga cikin hanyoyin da mace take iya rena namiji shine idan ta ji yana bashi yana tashi ɗoyi yana fita a jikinsa to darajarsa raguwa take yi kimarsa da sha'awarsa raguwa take a cikin zuciyarta Allah sa maza su gane Allah sa maza su kiyaye na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana zaune da abokiyar zamanta gida ɗaya ita ce ta biyu amma mijin ta ce kamar tsoron uwar gidan yake yi saboda za ta yi rashin mutuncinta yadda take so amma sai dai ya ba amare ya ba ta haƙuri a ɗaki ya kasa ɗaukan mataki wai sai ya dinga nuna mata dole ta abin da uwar gidan nan take so Mm-mm.
Uh, saboda ya ce shi wallahi aure dama uh, niyyarsa auren mace ɗaya kawai dai kaddara ce ta sa ya aure ma ita mata amarya biyu eh ba shi da ra'ayin To.
mata biyu kawai Allah ne ya kaddara ya aure ta don haka dole dole ta yi haƙuri ta ce hatta mu'amala aure a ɓoye yake yi da ita kai wa idan uwar gidan ta riga su tashi daga bacci sai ya ƙi yin wankan janaba sai ya bari sai karfe wajen goma ta tafi makaranta sannan yake yin wanka ya sallah in wani irin abu ne haka saboda tsoro ya ta, ta masa magana sai ya ce sai ya ƙi ya daina shine ta ce don Allah a bata shawara sannan a ja hankali Allah shiryar da shi Allah shiryar da shi tun da mijin ga son rogo za a ce ko me kenan ko me ne wannan abun ai yayi yawa tsoron yayi yawa ai wallahi tallahi kuma ya subhanallah kuma ya aure kin ga yanzu na farko ni abin da na fahimta gaskiya ba son ta yake yi ba tunda ya ce shi auren ma na biyu tsautsayi ne kaddara ce kaddara ce abu na biyu damun wannan bai cancanta ya ɗauri mata biyu ba ya faɗi gaskiya tunda an ta- hatta kai ga yana jin tsoron ita waccar matar sai dole abin da uwar gida take so shi za a gida wannan ai zaluncin ya isa kuma rauninsa ya isa bai ma cancanta ya rike mace biyu ba kuma mata da kake ganin su makircinsu yana da yawa wallahi idan mutum ya sake wa mace wai wata uwar gida ko wata waye za ta rinka dila matan gidan ne sai yadda ta yi da su to shi yasa wallahi m- namiji kar ya kuskura wai ya sake wa wata mace wai saboda tana uwar gida wai ya zo ya bata mulki da sarauta a gida ta zo ce ta azabtar da sauran ƙananan mata kar ka kuskura in ba ka ba wallahi rana tashin alkiyama sai Allah ya maka azaba za ka tashi ɓangaren ka guda ya kai mai gida a shanye saboda kana tuzartar da hakkin matanka kana shiga hakkin iyalanka ba ka iya yin adalci tsakani wa ya ce maka idan an zo aure a ce wai duk abin da uwar gida take so shi za a yi wa ya gaya maka a wace aya a wace hadisi wa ya faɗa wannan wani irin zalunci ne wannan wani irin cuta ne wannan wani irin rauni ne sannan wani irin rauni ne wannan a ce yau alaƙar aure da matarka ta sunna kana jin tsoro kar ka yi saboda ɗaya matarka kar ta gane ai baka cancanta ma kai aure ba gwanda ma ka sallame ta gurin kar ka je ta dalilin auren ta ya jefa ka cikin wutar jahannama wallahi akwai haɗari a cikin wannan ba ƙaramin haɗari ba don haka ke baiwar Allah na tausaya miki ƙwarai auren wannan mutumi idan da yadda za a sa ya gyara ya gyara ku ci gaba da zama in bai zai gyara ba kuma gaskiya ya sauke miki ya fi miki zai ki auri mijin za ki samu yanci amma wannan raunin ma nasa ya isa kuma malam ba ma wannan ba ga rashin tsoron Allah ka zo ka ta zama da janaba a jikinka tun da daddare ka zauna ba za ki sai bayan azar wai sai ɗaya matar ta tafi aiki ya fita ya je watsa ruwa wannan wani irin mutum ne wannan kai Allah ya sauke ki je ki nemi yancin ki cikin sauki cikin lalama a sanar da shi ya gyara wannan kin wanka shi ya shi ya shafa amma a zo a ta dora ki akan sai abin da wacce ta ga dama za a yi a'a ba ta da wannan hakkin kuma bata isa ba yawwa Allah ya mana afuwa wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ma mijinta wai ba ta so baya so a bashi shawara in ma an bashi ba zai dauka ba to yanzu wai ta ce matsalar ma da take fama da shi tana cikin damuwa wai baya kwanciya da ita ta aure wai sai dai idan ta idan ita ce ta je wajensa na ga ba- ba ɗaki ɗaya suke fama to ba.
sai ta hakura ce ta zuwa wajen nasa eh, tunda basara ke ta aura mai mulki mai sarauta babu damuwa durkusawa wada ba gajiya bane ki je ki same shi ki wanka ki kwalliyar ki ki ado ki je ki same shi ba komai insha Allah za ki samu lada insha Allah za ki samu daukaka karki zuciya karki fada ki hakuri shi ya kamata ya neme ki dan dan hadisi za ki ga suna cewa ayyu mamratin duk matar da mijinta ya neme ta za ki ga ana cewa mijinta ya neme ta to kaga shi wannan baya nema sai dai a nemo shi to ki je ki neme shi babu komai insha Allah Allah ya ce maka
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa suna zaune a New York a ƙasar America to amma gidan da suke da masallaci akwai tazara sosai to saboda haka mijinta baya sallah asuba da magariba da isha'i yawanci da a gida yake yi to amma ta ce matsalar shi ne bai iya karatun Qur'ani ba ko Fatiha sa akwai rauni a ciki kuma yana so su dinga yin jam'i a gida. Ita kuma ta ce mata, ta ce masa ya nemi malamai gaskiya su koya masa ko na online ne har ta ce ma za ta biya kuɗin. Amma dai gaskiya shi bai- bai ce eh ba bai ce a'a ba, shi dai kawai sai dai harkar neman kuɗi kam ya ƙware ta ce.
Hmm.
To shi ne take tambaya ta yi daidai ko kuma me ya kamata su yi.
To na farko muna miki addu'a Allah ya shirye miki da mai gidanki Allah daidaita ku kuma Allah sa ya gane hadarin da yake ci. A ce mutum musulmi ya kware da neman duniya da neman kuɗi amma bai iya karatun Fatiha ba bai iya karatun Qur'ani ba. Wannan yana nuna ita kanta sallarsa akwai hadari. Ballantana ya wuce gaba wani ya bi shi. Don haka ki matsanta masa ya nemi malami. Ki takura masa ya nemi mai koyar da shi ko da ku online din ne in kin yi haka kin yi jihadi ba kaɗan ba in kuma kin iya ke ki koya masa kurin ki ɗauko ƙur'ani ki ce zo ka gani in koya ma ki koya masa da ki bari ya mutu ya shiga wuta ai gwanda ki taimake shi ki koya masa tun a nan duniya kuma lallai a wannan abu ne mai muhimmanci ki koya masa idan in bai iya karatun fatiha bai iya karatun ƙur'ani ba fa akwai haɗari ba ƙaramin haɗari ba dangane da nisan ku kuna da uzuri ai wanda yake da nisa nisan ya yi yawa ba zai iya zuwa jam'i ba zai iya yi a gida da shi da iyalansa tun da abin ya yi nisa da yawa wataƙila akwai mashakka akwai cutarwa tun da ba mu san iya masafar ba ba mu san nisan ba yana da kyau ku yi jam'i tare to amma in dai bai iya fatiya ba kuma karki bi shi sallah ko mijinki ne in dai mai iya fatiya ba duk matar da mijinta yake janta sallah kuma bai iya karatun fatiya ba bai halatta ta bi shi sallah ba sai ya je ya koyo ya iya ki koya wa ƴaƴanki su shiga islamiyya an sun iya su koya ubansu in kuma akwai babban da a ciki ko mai shekara bakwai ko takwas ne ma ku rinka tura yaron ku yana muku limanci shefu alheri akan a tura uban da bai iya karatun fatiya ba wallahu ta'ala a'lam na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ne wai ya rubuta mata saki uku a karan farko kamar yadda ta faɗa to wai bayan kwanaki kaɗan sai ƙara sai ya neme ta kuma har suka yi mu'amala aure ta ce tsawon lokaci to bayan kwana biyu kuma wai sai ya ce mata wannan fa mu'amalar da suka yi ta aure wai kuskure yayi ba yana nufin ya mayar da auren bane ai bai isa ba ai To, ita kuma tana tunanin tunda har ya neme ta da kanshi ai kamar kome ne. To shine take so malam ya warware mata wannan abin? Shin har yanzu ita matarsa ce ko kuma ya abin yake ne?
ai daman abu kan awarware yake ai a fili yake karara duk mutumin da ya sake matarsa ko suke ɗaya ko biyu ko uku ya je ya ci gaba da alaƙar aure to ta dawo hukuntun da ɗaya ne a Eh, lokaci.
wannan saki uku ɗin a bisa zance mafi inganci a lokaci guda saki ɗaya ne don haka ke kinsa ku saki ɗaya ya dawo da ke yanzu a haka ke matarsa ce ta aure wannan zalunci ne kenan zina kuka yi kenan zina ya zo yi da ke ai ba daidai ba ne wannan don haka kin dawo sai dai ya sake sabon saki kuma ki nemi duk wani alkali da yake kusa da ku ki je ki gaya masa ko wani malami na addini da yake kusa da ku ki gaya masa ko kuma ki ɗauki wannan fatawar da aka yi ki gaya masa ya ji tsoron Allah zai ji daɗi in aka yi wa yarsa haka ya aurar da yarsa wani ya mata saki uku ya dawo ya ci gaba da kwanciya da ita tana gidanka saboda zalunci maza da wasu ba sa tsoron Allah ke matarsa ne daram daƙam karki tafi ko ina wallahu alam Allah ya saka da alkhairi. Wannan wai take cewa annabawan da aka shayar da su suna da yawa take tambaya ko guda nawa ne sannan take cewa wai ya halatta miji ya biya matarsa kuɗin shayarwa?
annabawan da aka shayar da su suna wallahi ban sani ban san yawan su ba. sai wata ranar Allah ya sa karatu na ya kai na bincika zan fada Ah, ya halatta idan zai iya biyan ta ba in yana da hali amma dai Qur'ani ya ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a matan da suka haifi yaya su shayar da yayansu amma in miji ya ga zai taimaka zai agaza zai bayar idan ba ta da nono ba ta da wadataccen abinci dole ba da kuɗi a ci abinci mai kyau a shayar in an yi haka an kyautata wa mace amma ba cewa aka yi mata ku je ku yi zanga-zanga ku ce bara ku shayar da ya'ya ba sai an biya ku ba kyautatawa ce in ya kyautata miki alhamdulillah wallahu alam na'am Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ta yi baƙuwa sai mijinta ya ba ta kuɗi ta ba wa baƙuwar. Ita kuma ta ce gaskiya ba ta da kuɗi a lokacin sai ta ɗau rabi sai ta ba wa baƙuwar rabi ita kuma ragowar rabin wai sai ta siya masa kayan amfanin gida. Shi ne take tambaya hakan da ta yi ta yi laifi?
ta yi laifi ba daidai ba ne ai ya ba da kuɗi kuɗi wannan kuɗi da kika yi tasarrufi na wancan matan ne tunda ya riga ya bata an ciri kuɗi an ce ka bawa ne to wannan mallakar kuɗi yanzu ba namijinki ba ne ya koma mallakan wanda aka bawa to kamar kin ɗauki kuɗin wata ne kin yi amfani da shi haramun ne abin da kika yi ba daidai ba ne kuskure ne don haka ki koma wajen mijinki gaya masa in zai daɗa ba da kuɗin a kai mata to in kuma zai yafe miki to shi kenan wallahu alam na'am Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai mace za ta iya haɗa sallar magariba da isha idan ana ruwan sama?
bai halatta ba hada sallar magariba da isha'i ya shafi masallaci da ake jam'i hamsu salawat sai a masallaci ko mutum ne ma ya makara shi kaɗai ya zo zai yi rama sallah ko zai sallah a masallaci bai da wannan hakkin ballantana wanda yake zaune a gida kuma ko mai gida ne yake zaune a gida bai je masallaci ba baya da ikon yin hada sallar magariba da isha'i ko azahar da la'asar saboda ruwan sama a'a sai in a masallaci ne wallahu alam Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana fama da ciwon olsa ba, ba ta- ba ta da aiki sai gyatsa, ta ce da tusa har ta gaba tana yi, Eh, sannan ta ce har idan tana sallah ma tana jin wannan iska tana fitowa ta gabanta, to shine take tambaya ya, ya sallarta.
sallarta ta yi saboda tana da larura ne sallarsa ba ta ɓace ba kuma za ta ci gaba da yin sallah akan haka haka malaman fiƙi suka ba da fata salsal baul mai yawan fitar da fitsari ba iyaka salsal riyah mai yawan fitar da iska ba iyaka saboda ciwon basir ko na abu zai yi alwala guda ɗaya ne kuma sallah guda ɗaya zai don haka za ki ci gaba da sallaki ki ci gaba da neman magani wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ah, mijinta ne ya yi alaƙa aure da ita ce kafin ta yi wankan janaba sai haila ta zo mata to wai idan ta zo wanka biyu za ta haɗa
ya halatta a haɗa wankan haila da wankan janaba wanka ɗaya niyya biyu ya halatta ba laifi ba ne wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana sana'ar dinki tun kafin ta aure to wanda ya aure tan sai ya ce za ta daina yin dinki in- ta daina dinkin in ta dawo gidansa sai ta ci gaba to kawai wata rana da ta ci gaba da dinkin a gidansa sai ya ce gaskiya bil din wuta da yake biya ya masa yawa Kawai sai- Saboda eh ina ga da inji take yi so sai ya rufe shagon ta ce kuma akwai kayan mutane a ciki ta yi ta yi ya buɗe a a ɗauki kayan mutane a basu wallahi yaƙi to ta ce wai ba a fi wata biyu ba wai ɗan ƙanwarsa ya zo ya buɗe wa ɗan ƙanwarsa shagon kuma suke aiki tare da shi Mm-mm.
shine take neman malam ya bata shawara To, na farko dai, ki je ki ɗebi kayan mutane da kika karɓa a wannan shago, ki mayar musu ko ya yadda ko bai yadda ba, saboda hakkin wani ne. Ki je ki buɗe gurin ki ɗebi hakkin mutane ki mayar musu. Idan ya yi faɗa a bashi haƙuri. Saboda ai ba za ki bar hakkin wasu ki cinye ko a bar wa wani ya cinye ba. Abu na biyu, ya nuna, ya nuna ƙararraki ne baya son ki karu a gidan tun daga ɗan ƙanwarsa ya ɗauko shi ya sa yana yin the same sana'a din to sai ki ƙoƙari ki canja wata sana'ar tun da har ya ɗauko wani shi kan wannan bai ga nauyin kuɗin nefa ba ai wataƙila akwai fa'ida a ciki abu na uku ku yarjejeniya ki rinka ba shi wani abu tun da kina mai amfani da gidansa kina masa amfani da nefarsa ki yarjejeniya da shi ki rinka ba shi wani percentage dan wani abu daidai gwargwado ku yi da shi abu na hudu ko na biyar ki canja wata sana'ar da babu takura a ciki ki je ki ci gaba da yi. shi kuma da ya kira kan dan kan wasu suna yi alasa albarka amma dai ke ce baya so ki kyaru ko kuma ta ira ke ma kina da wasu 'yan matsalolinki a cikin ɗinkin da kike yi ya takura masa a zaman auratayya ko kin shiga hakkin aure a ciki wallahu alam ba mu sani ba don ke ma zai iya kina da naki ɗabi'an marasa kyau wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa ya taɓa ɗaukan kuɗin mahaifiyarsa a jakarta bai faɗa mata ba ya biya wasu bashi da ake bin sa Mm.
to kuma ya ce yanzu Allah ya mata rasuwa shine yake cewa yanzu ya zai da wannan kuɗin da ya ɗauka ba tare da ta sani ba ya je ya sai butoci a masallaci ya kai ya ce Allah kai mata lada ko ya sai tabarma a masallaci ya ce Allah kai mata lada ko ya mata sadaka ya ce Allah kai ladan kabarinta wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai wani malami ya bada fatawar cewa ba dole ka yi wa iyalanka adalci ba mutum mai sama da mata sama da ɗaya kenan zai yi wahala dai abin da ta faɗa wai wasu da sun ɗauki wannan fatawar suna azabtar da wasu matan nasu wai idan Allah a ja hankali akan wannan fatawa wani lokacin mm, kuna sauraron malamai ba ku fahimtar me suke faɗa ne malami ya kai malami ai ba zai rusa abin da shari'a ta ce ayi ba sai dai ko in yayi bayani ba a fahimce shi ba ba mamaki ya jawo ayar da Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa Allah ne ya faɗa ba za ku iya yin adalci tsakanin matan ku ba amma wani adalcin ake nufi adalci na soyayya walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ba za ku iya daidaita tsakanin matanku ba ko da kun yi kwaɗayin haka. Daidaitawa a kan soyayya a zuciya, dole za ka ji kafi ƙaunar wata, saboda ta fi kyautata maka, dole za ka ji kafi ƙaunar wata, wataƙila saboda ta fi tsafta, dole za ka ji kafi ƙaunar wata saboda ta fi kyautata wa iyayenka, dole za ka ji kafi ƙaunar wata saboda ta fi tausayinka ita, dole za ka fi ƙaunar wata saboda ta fi iya hira ta fi iya abinci ta fi kula da kai ɗan adam namiji yana da abubuwa da yawa da mace take iya ɗaukan hankalinsa kuma ta sayi soyayyarsa ko ta karɓe soyayyarsa a cikin zuciyarsa ta mallake shi to a nan wannan jin soyayyar na fi ƙaunar wance a cikin zuciyata ba za ku iya yi ba ku daidaita tsakanin matan ku koda kun yi kwaɗayi a amma abin da aka ce fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa kada ku karkata dukkan karkata ma'ana mutum ya karkata gaba daya ya koma kan wata mace a bar wata kuma kamar a rataye to ba mamaki malamin watakila ko cikin abin da ya karanta ko tafsiransa akwai malaman da suka tafi akan ba za a iya yi wa mata adalci gaba ɗaya a cikin abubuwa ba wai sai a iya soyayyen ba ba mamaki a cikin sharhi da bayani ya faɗi haka da sauransu to amma dole ne mutum ya adalci tsakanin matarsa kai ya zalunci ko abubuwan da suke ba na dole ba shi ne Yawwa.
magana to watakila kuma abu na biyu a watakila ya yi bayani ne akan akwai abubuwan da ba na dole ba duk abin da ya zama na dole dole ka adalci yanzu kamar misali ba yadda za a yi malami ya ce ka ciyar da wata wata ka batta da yunwa babu malamin da zai faɗi haka ba wani malamin da zai ce ka- ka- ka- ka- ka- ka- ka wulakanta wata ka tozarta ta wannan kuma ka faranta mata ba wanda zai faɗi haka akwai abubuwa na dole dole ciyarwa ba da wurin zama da larura kula da rayuwa wannan dole ne to amma akwai abubuwa na kyautatawa abinda su mata ba sa ganewa kenan duk lokacin da wata mace ta fi kyautata wa mijinta to kuma ya faɗa ya ce duk wacce ta fi kyautata min a cikin ku to ni fa zan fi kyautata mata akwai abubuwa da ba na dole ba yawwa to sai wance ta fi kyautata masa sai ya je biya mata umra saboda me saboda ta fi kyautata ke kuma zagin sa kike ke kuma kina zagin uwarsa ko kina wulakanta ta ke kuma zama kike da kazanta ke kuma in ya baki umarni baki bi amma wacce duk ba ta yi ya dauke ta ya kai ta umra ko ya biya mata haji bai saba wa Allah ba saboda kyautata masa take yi mata sakayya kamar 'ya'yanka ne ai kace duk yaron da yake kula da jam'i duk yaron da yake biyayya yake ladabi baya kawo matsaloli a gida to zan sai masa mota wani ya dage ya kula sai ka sai masa mota ba wanda ya sai ce kai zalunci tsakanin 'ya'yanka saboda wani competition ne ka sa su yi to abinda wasu matan ba sa ganewa kenan wautarki za ta sa shiga mijinki ya samu abin alheri bai miki bai yawa abokiyarki me yasa saboda ta fi kyautata masa ku kula da wannan ku gane wannan yana da muhimmanci amma ba wani malamin da zai ce wai kar a yi adalci tsakanin mata Ah, ba ki fahimce shi bane gaskiya wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa shekarar ta hudu a shekarar ta ashirin da hudu tana karatun likitanci tana aji hudu ta ce tana so ta yi aure amma sau ɗaya ma ta taɓa yin saurayi ta ce shi ma ta ce yanzu ba sa tare ta ce tana shiga ta kamala tana so malam ya ba ta shawara da addu'a da za ta yi sannan kuma malam ya ba ta kalmomi na ƙwarin gwiwa sannan kuma tana so malam ya mata addu'a Allah ya ba ta miji na gari to wannan baiwa Allah dai ta faɗi gaskiya kuma ta faɗi situation da yanayin da take ci na farko dai likita ce kuma shekarunta gaba ɗaya ashirin da hudu kaga da da sauran rayuwa kuma aji aji hudu duk fa ta gaya maka hanyoyi waɗanda suke wato daidai ɗauka kenan shekara ashirin da hudu kuma tana shekara level 400 kenan ta kusa gamawa kenan sannan baiwar Allah abin tausayi ta ce bata taɓa yin saurayi ba, sai sau ɗaya ko kuma shi ma sun rabu shi ma kuma sun rabu ya yi gaba kenan to kuma ta ce a mata addu'a a ba ta shawara ya yi kamata ta yi ki ci gaba da karatun likitancinki ina miki murna ina ina jinjina miki kina cikin mata masu daraja masu tsada kuma alhamdulillah kina da addini tunda kina sauraron program din addini kuma har kin aiko in Allah ya so yadda insha Allah ta dalilin albarkacin wannan tambaya da kika turo bi idhnillahi mu kuma za mu sama miki miji in Allah ya so yadda injiniya ka rubuta sunanta Mm.
kuma ka ainihin wato rike lambata ko Allah zai kawo wani na kwarai mabukaci Mm.
a daidaita su a yi bincike a kansa ita ma a ƙara bincike a haɗa su Allah ya aurar da ke Amin.
ƙarfin gwiwa da zan baki shine kar ki taɓa damuwa kina da daraja kina da tsada kina kima kuma in Allah ya so yadda ai shekarun ki ma kaɗan ne yanzu akwai masu arba'in ma ba su yi aure ba akwai masu talatin ma ba su yi aure ba da haka kar ki taɓa damuwa aure za ki yi shi insha Allah ko ta hannun mu ta nan ko kuma ta wani hannu in Allah ya so yadda ba mamaki zuwa wani sati ka ji wani ya aiko ya ce ai masa bayanin yadda take wallahi malam ina tausayin irin waɗannan yan mata ba ƙaramin tausayi ba da ka duba wata baiwar Allah yarinya mai tsoron Allah muke kyautata mata zato wannan wannan likitan da ta yarinya ƙarama likita kwasfa aka ce za a je Abuja a yi daga nan ta tafi Abuja daga Kano yarinya budurwa likita tana aiki fa asibiti tana cewa ba za ta tafi ba saboda annabi ya hana mace ce tafiya ba da muharramin ta haka wannan ai malam ta samu tarbiyya to abin da yake damuna shine sai kaga ga yara kilin yara masu kulawa masu tarbiyya masu addini sisters sosai na kwarai amma sai kaga ba su ake nema ba Allah ya aurar da su Allah ya aurar da su na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ana bin ta azumi ba ta rama ba ciki ne da ita sosai ta ciyarwa sosai daga baya ta ji an ce gaskiya bannan ciyarwar ba ta yi ba sai ta sai ta rama to shine take cewa ya za ta yi kuma da wannan azumin wannan shekara zai zo gashi kuma ba ta rama ba shine take sai ta tambaya.
iyayen da za ta iya ramawa idan wancan azumin ya zo sai ta rubuta ta ga ana binta kaza kenan sai ta yi ainihin azumin da yake kan lokaci bayan ta gama wannan mai zuwa kuma sai ta ci gaba da ramawanta shikenan ba wahala na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wayar mijinta wai ta ɗauka tashin farko wai sai ta ga chat ɗin wata wai- ta ɗauki hoton bidiyo na al'aurata ta tura masa ta tura masa shine abin da ta fara gani kawai to amma bata masa magana ba kawai dai sai ta ajiye wayar sai ta ce wai bari ta ce ni shawaran malam ta je ya za ta yi.
to Allah sauki Allah sauki shi yasa aka ce kullum idan kashi yana lullube a ɗaki kar ka buɗe shi ka bar shi kurin a rufansa tun da ba warin sai dame ka ba na sha gaya muku mata na sha gaya muku kar ku jefa kanku hawan jini da ciwon zuciya akan wayoyin mazajen ku kaɗan ne fa daga cikin mazaje yau da za a duba wayarsu ba a ga abin kunya ba kaɗan ne yanzu ke me ya kai ki na zuwa ki buɗe wayar mijinki ba da izininsa ba yanzu kin ga da baki buɗe ba da baki ga wannan tsiraicin ba da baki ga wannan tsiyar ba kuma yanzu ba mamaki kina da 'ya'ya da shi rabuwa da shi tashin hankali gashi kin ga bala'i kuma wannan matar malam duk matar da ta buɗe ta ga mijinta yana alaka da matan banza ta daina ganin sa da daraja duk abin da zai gaya mata ba za ta gan shi da kima ba to kin yi wa kanki kiyamun laili da kika rufe kika ajiye ba ke bagala ba to amma za ki ta ganin sa da abu ya za ki na farko karki sake buɗe wayar tasa kawai a matsayin ba komai a ciki ko zuciyarki ta ce buɗe wayar ki ce a ba zan buɗe ba da ki je ki tattaro wa kanki damuwa da bakin ciki ba gwanda ba ki kalla ba na ɗaya kenan na biyu ki masa nasiha ki ce wane abin da na gani a wayarka ban ji daɗi ba baka kyauta ba ina girmama ka ina mutunta ka karka jefa ‘ya'yanmu cikin bala'i, karka jefa mu cikin masifa, neman matawa ne baya zuwa da alheri a cikin iyali da family. Duk yadda ka je ka nemawa ne, ka sani sai an nemi ‘yarmu. Yanzu za ka ji daɗi mai gidana, ‘yarmu ta cikinmu ta yi tsirara ta aika wa wani za ka ji daɗi. Wannan wanda yake karɓan hoton ‘yarmu da za ta yi tsirara ta aika masa yau da ya za ka gan shi idan ba daɗi kai yaya aka yi kake karɓan tsiraicin yar da ba ta ka ba wata mata ki masa maganganu wanda zai jika shi sharkaf ku ci gaba da zaman aurenku ki ci gaba da addu'a Allah shiryar da shi kuma ki ta addu'a Allah ya ɓoye miki ƙazantarsa Allah ya ɓoye miki ƙazantarsa Allah ya sauwaƙe irin wannan matsaloli na neman mata da maza suke malam abin nan yayi yawa wallahi Allah ya sauke na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai ta yi aure wata hudu kenan amma babu kwanciyar hankali na farko dai ta ce wai ya ɓoye masa ya ɓoye mata ‘ya'yansa haihuwa wai wajen goma suka yi da tsohuwar matarsa ya ce wai ba su fi guda biyar ba sannan ta ce dama namiji yana ɓoye haihuwa ne to shi dai wannan ya ɓoye Ah, ‘ya'yan yaransa yaransa wai baya, baya bari ta, ta zauna lafiya da su sai ya ce ba ta son su gashi nan dai sannan ya sa a yi mata family planning an sa mata implant na hannu da ake sa na dantse bai mata ba aka cire ya ce to shi wala ba zai sake kusantar ta ba fa sai dole an je an yi- an yi planning so shine take cewa wata shawara zai bata kuma ta ce ma dai ma yana zarginta
to yanzu wannan matsalolin da ta faɗa kamar guda nawa ne
da Na farko farko.
dai ta ce ya ɓoye mata
maganar ya ɓoye miki ‘ya'ya kamar su kina so ki ce tsoho ne shi amma ya ce miki shi yaro ne eh, ki haƙuri a ɗauka ya miki ƙarya to ki yafe masa tunda dai yana biya miki buƙatar ki daidai gwargwado ba komai don yana da ‘ya'ya goma ya ce miki ‘ya'yansa biyar ba komai ki haƙuri sai me ta ce ya mai da ita kamar baiwa sai dai ta ɗora abinci sai dai sauke ɗora ba wani uzurin rashin lafiya ba kyautatawa to wannan kuma ba daidai ba ne ita ko mace ba baiwa ba ce lalle mace ba baiwa ba ce dole idan mace ba ta da lafiya a ɗaga mata ƙafa dole idan tana da uzuri a karɓi uzurinta sannan kuma a tausaya mata wanda Allah ya ce idan suka kama aiki ba za su iya ba ma ku taya su to wataƙila mijin naki bai je makaranta ba ne bai san da wannan ba sai ya ƙoƙari a fahimtar da shi a kuma ganar da shi to sai mai kuma planning eh, planning ɗin bai karɓe ta ba amma ya ce ba zai sake kusantar ta ba gaskiya shi dole sai an yi To planning ya yake so ta yi? Ya yake so ta yi? Ta je ta yi planning ɗin da zai cutar da ita ya kashe ta?
ta canza ina ga yake so ta canza To wani ta da- duba wani planning na gaba ɗaya ne karki yadda ya saki gaba ɗaya. Amma a spacing ki huta shekara uku hudu. Wannan ki masa ladabi ki masa da'a. Idan kika ga hutun ya yi daidai ba sai kin nemi izininsa ba ki cire abun kawai. Daga cikin ai, ai matan ma suna da ɗan wauta ne wani lokacin. ai ba a jayayya da namiji ai ya ce ki je ki ce to mai gida ba damuwa za a yi ki rabu da shi kudin sai dai in cikin ya bayyana kuma dan dan karamin ciki ma wata ɗaya wata biyu kar ma ki gaya masa ki ta mu'amala ki in yace ya naga tudu ki ce koshi ne mai gida idan cikin ya girma yace a zubar ki ce a ba za a zubar ba tunda zubar da shi ma akwai haddari to ya fi muku sauki a daina musu da'a akan zalunci da yawa mun samu mazan da suke hana matansa haihuwa sai ya hana ta haihuwa kuma ya je ya auri wata sabuwa ita kuma ta yi ta haihuwa to tunda kin yi planin din bai karbe ki ba kin yi bai karbe ki ba ba ki rabu da shi ba ku ci gaba da zaman ku ba sai an tada ma maganar ba to amma yanzu ki je ki nemi wani planin din mai sauki da zaki yi ya dawo ku ci gaba da mu'amala aure da shi amma ki sani wannan mijin ya zalunce ki wannan miji da ya ce ba zai sake alaƙa da ke ba sai kin yi wannan fulanin ɗin a dolen dole ba tare da kuma an faɗa mana wani uzuri na shari'a karɓaɓɓe ba ya zalunce ki ya shiga hakinki amma dai ki duba wanda za ki iya yi na shekara ɗaya biyu uku idan kin yi lokacin da za ki cire ma ba sai kin sh- ba ba sai kin shawara da shi ba sai dai ga ciki ya samu kawai shine maganin mazan waɗannan zamani masu zalunci da suke hana matansa haihuwa haka kurin ba tare da suna da wani dalili na shari'a karɓaɓɓe ba wallahu alam eh tambayar ta ta ƙarshe take cewa wai ya ce tun da ya auro ta wai yaransa ba sa sakewa ita kuma ta ce ba ta da matsala da su ta ce wani irin su ake so ta musu kuma ga zargi to wannan ni ina ba da shawara injiniya idan zai iya yiwa ta kira ni a waya ta haɗa ni da mai gidan nata saboda bayanan nata suna da yawa kuma ina jin akwai wani abin da ya a bayan ƙasa
Mm, to ni yanzu ban san me zan ce ba to ai ban san ya wace irin mu'amala take wa 'ya'yan ba mm, ko ba haka bane ba kin ga yanzu ba zan yabe ki ba tunda ban san ya kike musu ba ba zan kuma karbi maganar sa ba saboda kar in shiga hakkinki amma inda hali ki nemi izinin sa wata ran a kira conference call ko ga ki gashi a san hands free sai a kira ni sai ki wannan fatoyin shi kuma sai mu tambaye shi mu ji meye dalilinsa da uzurinsa alamu yana nuna kamar mutumin nan baya son matan nan ko kuma ya gaji da ita Allah ya sauke na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa suna zaune da mijinta a wani gari tana kaiwa shekara ɗaya bata je ta ga mahaifanta ba to amma duk lokacin da za ta je ganin gida baya ba ta kuɗi ta yi musu tsara ba sai dai ta je haka nan kuma ta ce yana da hali wai sai take yin dabara duk wata idan ya siyo kayan amfanin gida sai ta cire wani abu haka ta ɗan ɗebi magi haka sabulu omo daren da ta tashi tafiya sai ta kai musu a matsayin tsaraba shine take tambaya hakan tana da laifi ya halatta bai halatta ba kuma kina da laifi idan hakkinki ne akan mijinki ya ciyar da ke ai ba hakkin ba hakkinki ne ya ciyar da danginki da yan uwanki ko ya baki tsara baki kai gidan iyayenki ba ba hakki bane kyautatawa ce kyautata ko sai dole sai sai ya ga dama ba dole bane yaya zaki dauki kuɗinsa da kayan abincinsa na dole ki ɓoye ki iki abun a yalwace a wadace ki ɗauka ki kai dangin ku don ki nemi gwaninta wannan bai halatta ba haramun ne sai an nemi izinin sa dole shi yasa nake ta gaya wa mata ku yi sana'a mata ku nemi abin da za ku yi namijin wannan zamani ba zai iya rike ku ba fa kullum a karatu ina sanar da ku duk wacce ta nemi hanyar taro da kwabo Allah wallahi rayuwar ci ta canja mala albashi mu baya isan mu abinci ya yi tsada, rayuwa ta yi matsi, ga tarin ‘ya'ya ba za ka iya biyan kuɗin makarantar yara gaba ɗaya ba, uniform ɗin yara, littattafai kawai a tam, duk farkon tam, littattafai kawai na yara na makarantar firamare wallahi dubu ɗari kaza ne, mai ƙaramin albashi na zai iya wannan, da haka mazan ba sa iya rikimatan, ni fa ina ta faɗin wannan magana ina maimaitawa. in sani matan da suna fahimta ko ba sai kawai ki nemi sana'a ki nemi ta sana'a za ku daidaita da mai gidanki kina dan jalabtawa kamar yadda yake fita kasuwa yana samu ke ma a gida kina samu ki dan rage wasu matsaloli amma duk matar da za ta zauna gaban miji tana bani bani wallahi ta ga dawa kanta kaskanci kuma ba zai iya baki ba fa Allah da ya halice mu shine kawai ke iya jurewa bani banin mu dan haka kowace mata za ta aurar da yarta budurwa ta koya mata sana'a dinki ne wani sana'a ne za ta tafi yanzu yana daga cikin kimar ya mace a auren da ita ta sauka a gidan mijinta da sana'arta wallahi wannan shawara ce nake gaya muku ta ƙauna kuma ta me ta saboda na san halin da iyaye mata da yawa suke ciki a cikin gidajensu ku jalabta ku yi dan abin da za ku yi ku samu rufin asiri wallahu alam na'am Allah ya saka da alkai wannan take cewa wai ƙannan miji sun fi matar shi haƙƙi ne a kan shi? So da ta ce mijinta ya je maka ya kai mahaifansa, amma ita ya ce wai ta yi haƙuri yana da ƙanne guda biyu sai idan ya kai su sannan ita. Sannan ta ce komai sai ya fara musu, har lokacin da bi da hali ma kayan sallah sai ya fara musu, ita lokacin ma sai ya ce ba shi da isassun kuɗin da zai mata, amma su yana musu. Mata ce mahaifansu suna raye, shine take ƙara tambaya wai a musulunci kannan miji sun fi mata haƙƙi ne sun fi mata to haƙƙi ne abin ne an cakuɗa shi duk abin da ya zama wajibi a gida da ci da sha da sutura to bai halatta ba ya je fifita wasu a kanki bai halatta ba don shi ne wajibinki ba inda Allah ya ce wajibi sai ya ciyar da ƙannansa amma akwai inda aka ce wajibi ya ciyar da matarsa wannan idan ya yi haka ya yi kuskure amma maganan kai ki hajji kai ki umra wannan ba haƙƙi ba ne wannan kyautatawa ne ba inda aka ce namiji wani ya auri mace don yana da kuɗi sai ya kai ta makka ko umra amma yana da kyau ya kai ta kuma wannan ra'ayinsa ne in ya ga dama ya fara kai uwarsa da ubansa ya kyauta dan albarka ke ma bai kamata ki magana ba tunda ai kin san uwarsa ta fi ki kuma kin san ubansa ya fi ki kuma ba haƙƙi bane ba dole bane abin da ya zama ba dole ba na kyautatawa don wani ya fifita wani a kanki ke ma kanki ai ba dole ba ne ya miki sunan ma ba dole dole ba ne ya musu to sai ya ga wanda zai fara yi sai ya ga sai ya taimaki kannansa da suka zo ciki ɗaya kafin ya taimake ki musamman akan abin da ya shafi aikin hajji ko umra kar ki yadda ki faɗa da shi Allah ya bashi sa'a ya samu ya kai kannansa da ‘yan uwansa ya zo ya kai ki tunda ma ya ce zai kai ki kuma inda zai kai kannansa ya kai yayyansa ya kai iyayensa ke bai kai ki ba bai saba wa Allah ba kawai dai za a ce ya miki ruwa bai kyautata miki ba da haka don Allah mata ku nan kuna da fiqihu ku zama kuna da fahimta ku zama kuna da ganewa ina ganin ya kamata wata rana mu samu lokaci mai karatu akan menene wajibi akan mai gida menene ba wajibi akan mai gida ba dan da yawa daga cikin mata suna ta faɗa da mazajensu suna ganin kamar mazaje ba su yi musu adalci ba alhali wasu abubuwan ba dole ba ne ba ba dole ba ne ba kyautatawa ne kawai ihsani ne yauwa fita yawon shakatawa kasar waje a kai ki ki je guri kaza na kyautatawa ne abin da ya zama dole na zamantakewar aure ci da sha da kulawa da iyali da komai da sauransu Allah ganar da mu na'am Allah saka da alkhairi wannan yake cewa yana sallah yana raka'a ta biyu sai ya shiga kokwanton bai karanta Fatiha ba kawai bai sai ya kama sura wai to ya zai ya gyara sallarsa shikenan sai ya sai ya sai ya sai ya sai ya wullar da raka'ar ya jefar da ita ko kuma a take a raka'ar da yake ciki ne yake kokwanton bai karanta fatiha ba ko kuma raka'ar da ta wuce to shi dai kawai ya ce a raka'a ta biyu to shi kenan raka'a ta biyu kenan kenan raka'ar farko ne bai karanta ba to sai ya mai da wannan raka'a ta farkon da yake da tabbacin ya karanta fatiha to ita ce raka'a ta biyun da yake da tabbacin ya karanta fatiha to ita ce raka'arsa ta farko raka'ar farkon kuma tunda yana shakkar bai karanta fatiha ba sai ya jefar da ita dan ba a karban sallar mutum annabi ya ce la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an ko bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba a raka'arsa sallar ta lalace da haka zai jefar da wannan raka'a ne sai ya karanta fatiha da sura akan sauran rakoyi da suke baya wallahu alam Allah saka da alkhairi wannan take cewa shekarar ta 26 kuma ta yi karatu har matakin digiri kuma ta ce tana kasuwanci daidai gwargwado ta ce amma gaskiya ba wanda yake santa kaji ko kaji wata mako ta ce al'amuran nan sun fara yawa in dai aka fara kula ta waito sai dai dama ana neman wani connection ne sai a biyo ta hannunta da yake ta ce gidan gidan su mamanta manyan 'yan siyasa ne to da mutum ya samu abin da yake so shikenan sai a tafi sai a a bata tafi a batta ta ce kuma ta ce ba ta da aljanu gaskiya
to me ka magana aljanu a kai ka kuma ce wai aljanu ne ita ta faɗa okay to eh ta ce kanwata ma ta yi aure yanzu ma haka ana shirin aurar da autarsu shine take so malam ya bata shawara
to maganan baki da aljanu dai bayan Allah Allahu alamu wannan kam sai an zo an jarraba annan muke ruqiya an tabbatar amma muna fatan bata da shi abu na biyu ki hakuri lokacin ki ne bai yi ba aure idan lokaci yayi za a yi shi abu na uku ina miki murna ai ke quality ne ma ai ke jari ne ma ai shekara ashirin shida.
da shida Mm.
kuma an gama digiri ko Eh, kuma ana sana'a kasuwanci.
kuma ga sana'a kaga wannan ma wata gara basa ce ta yi bayani shekarunta ashirin da shida kuma tana da ma sana'arta kaga ba igiya jike za ka ɗauka ba Mm.
ko ba ta ma gama jami'a kuma Ƙwarai kuwa.
to kaga wannan ma alhamdulillah gashi kuma tana bibiyan shiri na addini kaga wannan yar uwa ce kenan shawara ta shine ki ci gaba da zama da yadda ke kuma ki ci gaba da sana'arki ki ci gaba ka- da kare mutuncinki da darajarki insha Allah Allah zai aurar da ki insha Allah za ki samu mijin aure muna miki addu'a Allah ya aurar da ki Allah ba ki miji na kwarai kuma mu ma a nan bangaren mun Allah ya sa wani ya aiko yana da bukata yanzu kaga mun sami mai shekara 24 da zo Mm. Mai karatun mai likitanci.
karatun likitanci ita ma shekarar ƙarshe to ga mai shekara 26 Graduate.
graduate ta ma gama Da sana'a.
kuma da aikin ta ma Mm.
kaga wannan ai masha Allah tabarakallah Allah kawo musu masoya Allah kawo musu masoya na'am
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa su bi ne a wajen mijinsu shekarar ta bi da aure, amma kucin kullum wai cikin rigima take da shi. Ah, ita in ranar girkinta ne zai kira uwar gidansa ya ta bata labarin abin da aka yi, komai da komai. Amma ita kuma in ranar girkin uwar gidan ne minti ɗaya kawai yake kiranta a waya shaf-shaf ya ajiye waya waya. to suka zo dai in suka samu matsala sai dai ta bashi haƙuri shi na ba zai taɓa ta haƙuri ba shi mijin mijin to wannan karan sai ta ce ita ma ba za ta ba da haƙuri ba ta ce yanzu sati uku kenan idan ya zo ko ufan baya ce mata sai dai ya shiru kuma in- in sun kwanta a kan gada ta ce ko hannunta baya taɓa sai ya ce mata ai kuma ya halatta a yi namiji wai ya ƙaurace wa matarsa shine yanzu take tambaya wai shine da laifi ko ita ce
gaskiya ita ce da laifi tunda daman ta saba tana gaishe shi tana masa magana in an yi faɗa ita take ba da haƙuri tana ba da haƙuri to me yasa da ta daina ai ai ai nagarta ne ai abu ne mai kyau ai ya kamata mata fa su gane fa maza ne suke sama da su maza ke sama da ku kuma yanzu irin wannan rayuwa da ake ciki ke ba za ki haƙuri ba a ji to me kika ragu da shi dan kin bashi haƙuri me za ki ragu da shi yanzu kin bashi haƙurin da kika yi shine jawo yake miki azaba ga cikin dawo kina neman fatawa sati uku yanzu kar ki yadda a cika wata guda gaskiya kar ki kuskura dan in yaga abin yayi yawa ka san malam daga wannan ake yin saki ba ƙwarai kuwa daga wannan in ana fushin nan ba a kula ba a kula ba a kula daga nan wata ran sai dai ki ga ya zaro takarda ce ga wannan ki sha uban kukan ke ce a kaddarar ki ce ta zo miki ki je ki bashi haƙuri a yi haƙuri ko da ya zalunce ki saboda ki tsare ‘ya'yanki ki tsare aurenki ki je ki bashi haƙuri ya yi fushi ne kin san miji akwai mulki ko gwamna a jiharsa bai kai miji mulki a gidansa ba ko sarki a fadarsa bai kai miji mulki a ɗakinsa ba don haka a ji a bashi haƙuri kawai shine ba wani doguwar fatawa ki bashi haƙuri ki bashi haƙuri idan bai haƙuri ba to ki ki- ki- ki kira ki haɗa mu da shi mu bashi haƙuri a neman miki alfarma Allah ubangiji ya daidaita ku Allah ya sa ki ci gaba da kyautata masa shi ma ya ci gaba da kyautata miki na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da samari guda biyu ɗaya maman shi ta ce wai ba ta son shi ba ta ba ta son ta wai ba zai ba zai aure ta ba wai saboda ba ta da ƙiba shi kuma yana son ta ɗayan kuma wai yaro ne shekarar su ɗaya da ita shine take so malam ya ba ta shawara ya za ta ki auri wadda mamanki ta- mamarsa take son ki a'a maman ce ba ta son ta wai saboda ba ta da ƙiba shine ai nace ba samarin biyu bane eh to sai ta auri wancan wanda maman wato wato wanda ba a samu matsalar cewa maman ma- maman yaron ne tace ba za a aura ba eh ta ko fara mamanta maman maman yaron maman saurayin da yake santa yawwa kuma shi ta fi so kamar eh shi ta fi so yawwa to uwarsa ta ce ba zai aure ta ba saboda ita bushe ba ya ta ce da ba ta da kiba slim ce Tana ta birge.
Kai, mata wato wallahi na gane wato dai wasu iyaye matan ma wala akwai rigima wala yanzu dan girman Allah malam me ya kai ga tsohuwa ki shiga cikin wannan harkar ina ruwanki da danki zai aure siririya ko busasshiya ko mai kiba ina ruwanki kuma iban nan daga baya wasu suke yin ta da yawa irin waɗannan su ne masu albarka ai busassun wallahi wallahi tallahi kuwa suna da albarka ban ce fa masu kiba ba su da albarka ba ba haka nake nufi eh eh amma akwai alheri a tattare da su busassun wallahi masha Allah
wannan tsohuwa akwai buƙatar a faɗakar da ita babu dalilin da zaki hana ɗanki wai saboda wai yarinya wai ramemmiya ne wai ba za ta aure ta ba ina ruwanki wato wani lokacin iyayen nan akwai fa buƙatar iyayen nan a rinƙa musu wa'azi na ƙasa baki ɗaya su ma wallahi gaskiya ne gaskiya suna shiga abin da bai shafe su ba to yanzu matsalar shine ba fa yaron ne yake fatawar ba yanzu ita budurwar ce da ba aka iya aurenta ita ke fatawar wallahi ita so kaga da shine zai mana fatawar sai mu gaya mai ga yadda zai aure- iya aure matarsa ko Mm, mm.
ki je ki matsanta ya aure ki kin ji ki ce ba ba ba wani siririya ko busasshiya ba ta da ba ta da wata illa la a hadisi wa la alqur'ani ba inda aka hana Ƙwarai kuwa.
ba inda aka hana ba inda aka hana to amma ba za ki iya hana raba shi da uwarsa ba za ki iya raba shi da uwarsa ba wancan yaro babu wani dalilin da ya hana a shari'a ya- yaro ya aure ki babu wani dalilin da ma mace boye ba za ta auri wanda ta fi shi a shekara ba mace yar shekara sittin za ta iya auren ɗan shekara talatin ko ɗan shekara ashirin da biyar ko ɗan shekara arba'in ba komai in yana santa kuma za ta yi masa ladabi da biyayya tunda ai ita ta san mace ce kuma ta san arjalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd saboda kar ki taba damuwa ko da kanku daya tunda ya nuna yana so karki kishi saboda shekarun ku ɗaya da shi kuma kin san samarin nan suna wahalar samuwa yanzu tunda ga wani Allah ya kawo shi zai ki auren ki kin ji amma dai wannan tsohuwa ta shiga hakkin ki wallahi Allah rufa asiri na'am Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa yana neman aure amma duk yarinyar da ya gani aka daidaita sai iyayensa su ce a'a shi ma kuma eh shi kuma duk wacce suka haɗa shi da ita shi ma sai ya ce a'a sai ya ce a'a Mhm.
ƴaƴan dangi duka Mm.
to shikenan yanzu ya samu wata an daidaita amma mahaifin yarinyar kuma yaki wai wani ya riga shi ya ce kuma wai ba ta son wancan ɗin shi saurayin kenan wanda ya rubuta wannan tambayar ya daidaita da yarinya amma mahaifinta yaƙi ya ce an riga shi amma kuma wai yarinya ba ta son ba ta son yada to yanzu kai kai ka yadda ba ta san wancan din eh da alama ta yiwu ai wannan bayani ne yake kawai shi a kansa a Allahu alam to yanzu tunda u- uban uban yarinya ne baya so uban yarinyar ne ita kuma yarinya ta ce shi take so aure da shi wallahi ba fashi shikenan
ya ce kuma yana iya bakin kokarin shi wajen yin istikara da sauransu har yanzu yana son abin kansa.
yaƙi fa shi ne yake cewa a taimaka mai da addu'a da To shawara jama'a jama'a taimake shi Allah ba shi wannan yarinya da yake so. Allah sa rabansa ce. Allah sa rabanka ce. Sai ka je ka gamu da aiki kuma. Ka je kai ta fama. Kai ta sadaka, kai ta sallah, kai ta karatun Qur'ani. Allah juyo da hankalin iyayen yarinya su so ka su kaunace ka. Amma dai amma dai kullum ina ba da shawara ga ma'aurata. Duk wanda ya shiga neman aure ya samu problem da matsala tsakaninsa da iyayen yarinyar da zai aura ba sa son sa in dai ba a sulhunta suka dawo suna son ka ba bana baka shawara kai wannan auren ka hakura kawai saboda za su tayar maka da hankali za su kulla maka damuwa kuma ka san duk yanda za a yi wannan matar fa ba za ta bar iyayenta ta kama ka ba Allah ya sauki na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta yi aure da mijinta shekara hudu ta ce can ba shi da wadata ita ta ɗauki ɗawainiyar gidansa hamma da karatunsa da nata duk ta haɗa ta ɗauki nauyi a bisa kyautatawa da take masa yi alkawarin idan Allah ya wadata shi zai canza mata kayan ɗaki da kayan lefe duk zai sake mata kuma yi alkawarin ba zai ƙara aure ba Mm.
har ya rantse da ƙur'ani akan ba zai kara aure ba eh Allah ko ya karkansa To wai Ta- ta ce ma kuma yanzu dai take ƙara ta ce wai tunda suka yi auren ma baya gamsar da ita a shimfiɗa har ma yakan ba ta haƙuri game da rashin lafiyarsa. To, yanzu Allah ya wadata shi, wai sai ya fara neman aure. Kuma ta to ce, ina rantsuwar
kuma ta ce wai ya bar ta cikin wahala. Wai kuma amma ta ce wadata tashi bata kai ya riƙe mata biyu ba.
Mm, mm, Shi ne mata take- kenan mata kenan Tambayoyi shin ya halatta ya nemi aure a wannan yanayin sannan ya matsayin alkawarin da ya mata a musulunci. Shin ya halatta wai ta nemi saki?
alkawarin da yi ana nan Allah sai ya kama shi tunda ya yi alkawari ya yi rantsuwa ya ce ba zai yi ba sai ya cika alkawarinsa da rantsuwarsa shi da kansa ya ce ba zai yi ba abu na biyu kina da dalili kin ce bai da ma cikakkiyar lafiya babban uzuri ne da bai halatta ma ya ƙara aure ba tunda bai da lafiya a yi ƙoƙari ya cika wannan alkawari abu na uku kin yi tufka da warwara kin ce ya samu wadata amma Amma kin ce bai kai ya riƙe mata bai biyu.
kai to ai bai samu wadata ba ai in dai wadatar da ya samu bai kai ya rike mata biyu ya kamata ma a faɗi wadatar Ba bai kama.
bai kamata a faɗa ba mu ba mu da wani kes shari'a a shari'ance a in shi a karan kansa ya ga abin da yake samu zai iya rike mata biyu ya halatta ya aurensa sai dai shi yanzu damuwarsa shine ai ya tafka rantsuwa ya ce ba zai aure ba ko ba ka bane Hadda Ƙur'ani.
har da ƙur'ani ya rantsa shi to kaga wannan ai ya magana babba ce dan haka fatawar dai karya auren nan kawai tunda ya rantsa da ƙur'ani ki je ki dage karya auren idan kuma ya dage ya ce sai yayi karki kashe auren ki bar shi ya je da rantsuwarsa ya je rantsuwarsa ta ci shi ke kuma ki gyara ɗakin ki ci gaba da zama ko da ya ƙaro wata kishiyar Allah ya baki ikon juya gidan ya zama ko da ya aure wata kene gidan yake hannunki Allah ya taimake ki na'am Allah ya saka da alkhairi wannan ma likita ce ta rubuto tambaya take cewa a asibiti asibitin da take aiki na gwamnati ne to wani lokaci idan an kawo wasu ma'aikata sun kawo 'yan uwansu sai suke yin weba wajen biyan kuɗi sai a rage wa mutum ko a ce ma ba sai ya biya ba kuma a yi masa aiki a ɓangaren so shine take tambaya ya halaccin haka
To, ita alfarma a wuraren ayyuka, a idan mutum yana da wannan alfarmar a wurin aikin, halattacciyar hanya an ba shi dama yana da iko, ba laifi ba ne don yayi wa wani bai wani ba. Kuma asali ya kamata ka gane, ai, ai ba zai kai wa kowa ba.
Mm, dama sai na gida ko wanda Yawwa.
aka sani Duk, duk taimakonka ba zai kai wa kowa ba.
ba zai yi ba Yawwa. To yanzu kes ɗin shi ne, wannan waibar da suke yi halatacciya ne? Da, gwamnati ta ba su dama ko kuma ma'aikatar ta ba su dama? Ko ko ta, ta bayan danga ake bi a yi zalunci a yi? To nan ne haramcin zai shigo. Duk wanda yake bin wata ɓarauniyar hanya ya yi wa wani waiba, me waiba da hausa ne? Ragi?
eh za Za a mu iya ci?
cewa rage ko a ɗauke abin ma kwata-kwata ba sai an biya ba to ko a ɗauke ba sai an biya ko kuma a rage a biya hamsin bisa dari idan yana da wannan hanya yana da wannan matsayi yana da wannan jurisdiction ɗin a- a a ofis ɗin halal ne ya yi wa wanda ya ga dama ya yi wa wancan wancan kuma ya iya yi masa ina fatan kana fahimta Mm.
yawwa shugabanni suna da wannan masu matsayi a ofisoshi suna samun wannan damammaki ya danganta ga ka'idar ofis din to amma idan haramtacciyar hanya ne yake bi yake waiban to bai halatta ba ga kowa ma ko ubansa ne da ya haife shi bai halatta ya masa wannan waiba ba idan ba da izinin ma'aikatar ba ko matarsa ce kuwa
In kuma al'ada ce kawai ta asibitoci za ka ga idan idan al'ada ce kenan kenan an yadda ba laifi ba ne Eh, Ko?
ba ba za a tuhumi mutum ba to shi kenan ya halatta tunda ana yi Mm, kuma ba za a kama ka da matsayin kayi laifi a hukunta ka ba mm, to kenan ana yi koda ku ba a rubuce aka yi shi ba amma dai al'adance ana yi mutum zai iya yi mm.
tunda babu wani abin da ya saba wa shari'a a ciki kuma ba ba haramun ya aikata ba da haka zai iya yi ke ma in kin ga dama za ki iya yi in an baki wannan damar yawwa za kuma ki iya kin yi kuma wani lokacin wai ba din
Mm, gwandon fito da abin fili Ah, ko ita ta sani duk da ita likita ce ma'aikaciya ce ya kamata ta sani injiniya abin da ke faruwa shine yanzu ana samun wasu attajirai sai mutum ya je dub- zuba naira miliyan hamsin mm, a wata asibiti ko private ko ta gwamnati sai ya ce duk wanda aka ga mai karamin karfi ne ko mara lafiya bai da hali to wannan mutumin a iya masa waiba a iya masa aiki kyauta a iya kin karban kudinsa a iya karban hamsin bisa ɗari to ba dole patient mara lafiya idan ya zo sai an masa bayanin cewa wani alhaji ne ya biya ba sannan kuma bai zai yi a yi wa kowa ba mm, to wataƙila likitan da ya aka zo asibitin ya lura wannan danginsa ne yan uwansa ne ko masu ƙaramin ƙarfi ne sai ya sa su a wannan layin su amfana da wannan benefit din ana samu wani lokacin gwamnati ta biya wani lokacin wani attajiri ya biya wani lokacin shugaban asibitin ma ya bada ya ce kamar mutum hamsin a wannan shekarar a iya musu aiki kaza kyauta a iya musu 50% to likitan da yake gurin wataƙila shi yake shugabantar wannan gurin yana da wannan dama ya wannan waiba din babu laifi a kai wallahu ta'ala a alam na'am Allah ya saka da alkhairi wannan tambaya ita ma ba ta da daɗi ah, mace ce ta ce ta kama ɗan kishiyarta yana yi wa ‘yarta ‘yar shekara shida fyaɗe ɗan kishiyarta ta ce shekara shi ashirin da hudu ya daɗe yana yi wa yarinya fyaɗe kawai sai ta kama su Ha.
so ita ma dai ba ta yi komai ba take so malam ya ba ta shawara na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya sauke to na farko dai a iyaye mata ku rinka jin irin wannan fatoyi kuma ku rinka jin abubuwan da suke faruwa dan kishiya ya nemi kanwarsa karama yaro matashi ya je ya nemi yarinyar da ubansu ɗaya da ita ya lalata ta to zamani ya kai abin da ya kai da haka ku sa ido akan ƴaƴanku kawai ni shine shawara ta
Allah ya rufa mata ku sa ido akan ƴaƴanku ba aminci yau sai kada abu na biyu tun da kin gani kin gane ki je ki gaya mahaifin yaron ki gaya mahaifin yaron ki ce masa ya ɗau mataki abu na uku a kai yarinya asibiti a mata magani kuma a raba tsakaninsu har abada duk wani abin da zai iya haɗa su kar a bari sadu idan yaron yana shiga ɓangaren ki a haramta masa shiga a haramta masa in yana shiga in yana ɗaukansa a mota a kai su unguwa a haramta masa ya daina keɓanta da 'ya'yanki kwata-kwata ya daina shigowa wajen ki kwata-kwata tunda mufsidi ne mabarnaci ne kuma ki da sa ido ki kula da 'ya'yanki wannan labarin bai yi daɗi ba kuma muninsa ya isa kar ki ci gaba da yaɗa magana kawai ki wa 'yarki magani ta warke a rufe zancen kawai to ai yarinyar ma 'yar ƙarama ce ma ba ma babba ba shekara shida dan bala'i shekara shida mutum ɗan shekara ashirin da wani abu ya zo ɗauki yari a shekara shida kuma ya daɗe yana yi ina lillahi wa ina ilaihi Allah shirya da mu Allah kare mu na'am Allah saka da akai mai tambaya ta ƙarshe take cewa wai addu'a tana iya canza kaddara
yana iya yiwa ya zo a riwaya la yaruddul qadra illa du'a idan an roki Allah ana iya canja kaddara kamar yadda wasu malamai suka faɗa wasu malaman kuma suka ce ai to ai daman ita kanta addu'ar ma ai kaddara ce Allah ya kaddara za ka yi haɗarin mota ya kaddara za ka yi haɗarin mota to kuma sai Allah ya daɗa kaddarawa ka dage da addu'a kai ta addu'a wannan addu'ar sai ta sa ba kai haɗarin motar ba to yanzu kaga roƙon Allahnka ya juyar da ƙaddara kenan addu'a ƙaddara ce ta juyar da ƙaddara kenan haka din yana iya faruwa a wallahu ta'ala alam duk da akwai maganganu na malamai amma lokaci ya riga ya ƙure mana Allah ya fi mana Allah ya samu cika da imani To, masauraro duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin sai in Allah ya kai mu sati mai zuwa. Kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku akan a cikin grup ɗin malama Hafsat wanda suke ciki sannan za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku a shafin Dr. Abdullah Usman Gadon Kaya da ke Facebook da TikTok da kuma injiniya Abla Adam Musa da yake Facebook da TikTok. sannan za ku iya kallon wannan shiri kai tsaye idan an gama a shafin dr abdullah usman gadon kaya da ke youtube sannan akwai lambar waya ta whatsapp wacce za ku iya turo tambaya ita ma plus 2348098459565 muna godiya da wanda suka ɗauki wannan shiri kai tsaye akwai salis nasir salis muhammad nasir taraba da kuma lukman bello nawaila da ahmad ibrahim Gidaɗo da kuma Aminu Ibrahim Abu Ibrahim
giyaɗe Giyaɗe sannan da kuma wanda ya, ya babban editan wanda yake gyara wannan tambayoyi Malam Abdullahi Rabi'u Mustapha so duka duka anan muka zo ƙarshen shirin sai malam ya rufe mana da adda akwai masu turo addu'o'i da wanda suke kallon shirin nan kai tsaye su ma da suna bukata adda to akwai ƙari da aka samu shi ma dai na hanyoyin kafafen yada wannan shiri akwai s radio da take da cibiya a nan kano sannan kuma na san tana da wani reshe a abuja su ma za su ci gaba da sa wannan shiri insha Allah za a rinka jin fatoyin a audio kenan zuwa sati mai zuwa za mu faɗi lokacin da za a rinka sawa. saboda wadda ba su samu saurara ba da kuma sunna tv kano a suma da za a iya kallon shirin a ciki kai tsaye a kullum idan ana yi sunna tv kano live kenan shafin sunna tv kano live duka waɗannan mutane da suke taimaka wajen yada wannan alheri ubangiji allah ya saka musu alheri kuma muna roƙon allah allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya kare mu da dukkan fitintinu muna roƙon addu'a ta musamman ga wannan jiha tamu ta kano a duk wanda yake cikin kano ya san a cikin wannan satin kano ta ɗau zafi sosai Eh, akwai rigingimu da yawa kuma abubuwa ne da suka shafi addini muna fatan waɗanda suke ƙoƙarin kunno mana wannan fitina kada Allah ya ba su nasara Amin.
duk wanda yake so ya kawo tashin hankali a wannan gari na Kano ko ta dalilin addini ko ta dalilin siyasa Allah ka ba shi nasara Amin.
Allah ka kwanta mana da hankali wannan abubuwa da suke ta faruwa yau da gobe na ƙoƙarin kawo tashin hankali da firgici da tsorata akan abin da ya shafi rayuwar mutane Allah ya yi muna roƙon sauran jihohi da duk wanda suke sauraron mu Kano dai a wannan karin ai mata addu'a ai mata addu'a kuma ita gwamnati Allah ya bata kyakkyawan tunani Allah ya bata ikon yin daidai kuma Allah ya raba ta da yin zalunci kuma Allah ya raba ta da ɗaukan zigan mai ziga a yanzu ne ake gane shugaba ya isa shugaba kuma a yanzu ne ake iya fahimtar zurfin tunanin shugaba da kuma sanin ya kamatarsa kuma dukkan wani abin da mutum zai yi to ya tuna akwai Allah a ciki kuma Allah shi ne mai maganin dukkan wata tsiya sannan duk wanda yake nufin ɗan uwansa da sharri kuma to shi ma wataƙila akwai sharrin a gindinsa bai sani ba sai an bankaɗo shi muna fatan dai Allah ya zaunar da mu lafiya duk wanda yake nufin mu da sharri kuma Allah ya tozarta shi masu maganganu da surutai na tada fitina wajibin ku ne ku jami'an tsaro ku rinka bin Facebook da WhatsApp WhatsApp na mutane duk wanda ya fito yake faɗin maganganu na hargitsa mutane da tada hankali to ba sai an kawo muku ƙararsa ba ku riƙe shi kurin ku kama shi jikinsa ya gaya masa don kada ya tara wa mutane hankali ransa shi shi kadai bai furan mutanen kano ba musamman jami'an tsaro masu farin kaya wajibin ku ne ku rinka lura da abubuwan da ake a garin nan na kano da maganganu da mutane suke yi da tunzura mutane da ake ta yi akan fitina dole ne ku sa ido kuma ku bibiya idan ba ku yi ba kuma ba ku yi aikin ku ba yadda ya kamata ita kuma gwamnati Allah raba ta da siyasa da saka siyasa a cikin al'amura na addini kuma muna kira ga gwamnati ta yi taka tsantsan kar ta bari da kicin addini ya balle mata jiharta duk gwamnan da ya bari aka tada rikici da fitina na addini to wallahi bai isa ya kwantar da rikicin ba muna cewa Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye sai a yi amfani da shawarwari da tunani mai zurfi a nan ake gane ƙwararrun 'yan siyasa in mutum ya iya shugabanci kuma a nan ake gane wallewa ne ya cancanta ya zama shugaba lokacin da fitina ta danno masa yaya zai iya warwarewa abin da ya faru ta hanyar diplomasiya da kuma hanyar sani ya kamata babu wani addinin da zai zo a tada zai so a tada hankali kuma ba wani mai addinin da zai yadda ya bari a zalunce shi don haka mu kiyaye mu kiyaye kuma mu dai abin da muke gaya mutane su zauna lafiya ba muna cewa a zauna lafiya don muna tsoro ba ne duk abin da wani zai zo ya faɗa na barazana da hayaniya muna da masu yin wannan abun har da ƙari to amma da'awar mu aƙidan mu ta kira mu mu zauna lafiya da mutane amma ba ma jin tsoron wani ko barazanar wani da mace ta tsuguna ta haife shi ko waye shi to amma mun fifita a zauna lafiya hankali ya kwanta wallahi ba don tsoro bane yasa muke cewa a zauna lafiya a'a muna so a zauna lafiya dan sai da zaman lafiya za mu samu addinin mu sai da zaman lafiya za mu samu mai da'awa sai da zaman lafiya dan kasuwa zai je kasuwa Allah ya ba wa Kano lafiya da zaman lafiya kuma Allah ya kare dukkan wasu fitintunu Allah ya kuma ya kare dukkan duk abin da zai tada hankalin mu Allah kuma ya zaunar da mu lafiya. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.